أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddare ya kawo mutum wannan yini na lahadi biyu ga wata ramadan hijirar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da biyu ga wata uku miladiya na biyu ga wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar cikin wannan masallaci mai tsarin albarka na muhabbin jabar da ke kan kagarin saninarka ƙaramar hukumar da ya a kaduna domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wajen wannan wata cikin wannan wata mai tsarin albarka idan ban manta ba jiya muna nan cikin surutun nahji mun tsaya a kan aya ta tamanin da uku insha Allah yau za mu tashi a kan aya ta tamanin da uku inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa yawma nab'athu fi min kulli ummatin shahida
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون الله تبارك وتعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويوم كتنا والأمم واتو لا ندع ويوم نبعث ka tuna al'umman ka ranar da za mu tashi shahida mai ba da shaida min kulli ummatin a cikin kowace al'umma kowace al'umma Allah zai tashi wani mutum guda da zai ba da shaida a kan ita al'umma abinda sai na kirki da abinda sai na rashin kirki wannan mutum guda wanda Allah zai tashe shi a cikin kowace al'umma shine annabinta annabin da aka aika masa shi zai ba da shaida a kan imaninsa da rashin imaninsa a ranar tashi alkiyama to sai Allah ta baraka wa ta'ala yake nuni akan cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam za a tashe shi ya ba da shaida a kanmu shine kuma yadda malaman tafsiri suka ce wa anta da tashhadu li qaumika alhalin kai da sannu za ka ba da shaida a kan al'umma za ka ba da shaida a kan waɗanda suka yi imani za ka ba da shaida a kan waɗanda suka kafirci Allah ya ce kuma layi uzanu lillari na kafaru sannan ba za a taɓa ba da uzuri ba ga waɗanda suka kafirta a nan duniya ake gyara idan baka gyara a nan duniya ba idan ka je lahira ko kukan jini za ka yi ba za a ba ka uzuri ka dawo ka gyara ta Allah ya sa mu gyara su a nan duniya Allah ya ce wala umirta ta gona kuma ba za a nemi su dawo su gyara ba ba za a ce to shi kenan tun da yanzu kun yi roƙo kun kuka ko ku koma ku gyara ba za a ba ku wannan dama ba kowa zai girbi abin da ya shuka Allah ya sa mu cika da imani كأن وإذا رأى الذين ظلموا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا ألا شئرون لسكي ذلك سكك العذاب عذابا فلا يخفف عنهم بلا أسلطوا وزن عذابا wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba matukar mutum ya sake bai tuba ba ta tsanan duniya ya gyara ayyukansa aka je lahira ya ga azaba ga dangadan to ba maganar sassauci kuma da Allah ya ce wa idza allazina zalamu wato waɗanda suka yi zalunci a nan ana nufin kafirai ne domin zalunci kashi biyu ne kalmar zulmu tana zuwa da ma'anan kafirci tana zuwa da ma'anan zalunci wanda za ka zalunci wani a nan duniya ko ka zalunci kanka shi yasa imamu bukari rahimahullah ya kulla babi a cikin sayin bukari ya yi magana akan kafirci babba wato zalunci babba wanda yake shine kafirci kuma ya kulla wani babi ya ce babu zulmun duna zulmin wannan babi zai magana akan zalunci ne amma ba babban zalunci ba karamin zalunci da saboda haka mutum ya iya kokari karamin zaluncin ma ya takaita wa kansa Allah ya ce fala yukhaffafu anhum al'azaba wa la hum yunzaruna ba za a sassauta musu azaba ba kuma ba za a saurara musu ba dan su gyara na'am وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إن إنكم لكاذبون وإذا رأى الذين ش... وإذا الذين وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم إذا وأن سكي شركة suka ga abokan tarayyar waɗanda suka haɗa su da Allah a nan duniya suka ga su ga kiyama ta tsaya ga su ga su suna kallon juna ga mun shirkan ga waɗanda aka yi shirka da Allah da su قالوا sai waɗannan da suke shirka a nan duniya su ce rabbana haula ishira ka'ula ya ubangiji ka ga waɗannan su ne muka haɗa su da kai a duniya a nan kamar suna son su kure wa kansu laifi ma'ana su nuna ai ga waɗanda muka bauta sa musu tare da kai a nan duniya da shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ko dai ka bauta sa masa shi kadai da biya ko ka bauta sa masa tare da wani kai hasara ko kuma kuwa uba kama bautata ma wani baka bautata masa al'allama ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala idan ka hada shi da wani a wajen bauta to zai ci girma ranar kiyama sai ya kare ka da wannan ka ga maka kura ballantana kuma a ce a'a ka bautata ma wani ne gaba ɗaya ba shi ba to abin da zai faru ranar tashi alkiyama su waɗannan da suka yi shirka za su ce wa Allah rabbana haula shurakauna ya Allah kaga waɗannan su ne abokan tarayyar su ne waɗanda muka haɗa su da kai a duniya wajen bauta alladina kunna nadahu min dunika waɗanda muke bauta tsawa ko ba bayan ka to da sun faɗa da sun faɗi wannan magana su waɗannan da aka bauta ta musu tare da Allah ko kuma aka bauta ta musu su kaɗai ba amma haɗa su da Allah ba فألقوا إليهم القول اسم يروى اسم يروى وأن مشيخا مكة اسم إنكم لكاذبون لن لكوتا تتم كريتان مو بكوتا تمانا بقى الدنيا وديجي كنيمونا لكوكا حتى تدعى الله أما بابوها شمسكم سورة القصر لا تتما كانوا إيانا يعبدون ولا لا تبوتا تمسوا أسيا الله ma kano iya na abduna mu ba mu suka bauta ta ba a duniya saboda haka ba ruwan mu ke ta kansu dama ai waɗanda suka bi wajen sa kan bata za su yi baran baran ranar tashi a kiyama amma a nan duniya suna zaune lafiya suna girmama juna suna bin jin daɗin juna amma idan aka je lahira za su yi bara Allah ya ce istabar alladina tu
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين الذين اتبعوا يا إن دوتن لأك بيس أكم أتا غاس برنت من الذين اتبعوا دوتن لسك بيس وقال الذين اتبعوا في وتن لسك بي وتن فأكم أتا sai ce lau anna lana karrata da a ce muna da wata dama na koma duniya fa na tabarra minhum mu ma za mu barranta da su kama tabarra'u minna kamar yadda suka barranta da mu to kun ga za a yi za a yi ne eh za a yi baran baran Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum asaratin alayhim kamar haka Allah zai nuna musu ayyukansu a matsayin taɗewa da hasara a gare su Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar su ba su zama za a fidda su daga wuta ba saboda ka karka kuskura a nan duniya saboda daɗaɗa wani kamar Allah ranar tashi alƙiyama za ku yi baran baran kai da shi za ku yi dutse hannun riga ke cewa ho eh za ku yi baran baran da shi zai ce ba ruwansa da kai kai ma za ka ce ba ruwanka kai za ka dinga nuna cewa wato da ruwanka da shi shi kuma zai ce ba ruwanka da kai saboda haka yan uwa musulmi akwai aiki a gabanmu sosai can cikin surtu maryam Allah yake cewa sayakfuruna bi ibadati da farko سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الله يكي سيكفرون بعبادتهم لسنو لا تكافر كي لبوتن دا أكي مسلم سوى دا أكا بوتا تاوى أنا الدنيا قما كاني متانيني ما سلي أكا دنجا بل سنبوتي ينفع أنسان دكتيا سوى دا أنا بلن كرا باتا دسو to Allah ya ce sayakfuru na bi ibadatihim da sannan za su kafircewa bautar da aka yi musu za su ce sam su ba a bautata musu ba saboda haka a nan kun ga dama lahira ta kai ta kai ake yi yawa ba wani wanda zai hangi wani a cikin bala'i ya dai rabe shi kowa ta kansa yake yi tunda uwa tana gudun ma ɗanta ɗa yana gudun uwa uba yana gudun ɗansa na yana gudun uba to wane ne zai saurari wani yau mai sirrul mar'u yau mai sirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يا الله ce yau mai firul maru min akhihi ranar kiyama rana ne mutum rana ne da mutum yake gudun dan uwansa dan uwanka uwa dai uba daya ko uwa daya ko uba daya kana hangen shi da kayan zunubi niki niki zaka gudu ka bar shi za ka gudu ka bar dan uwanka wa ummihi wa abihi mutum zai gudu ya bar mahaifiyansa zai gudu ya bar mahaifinsa ka duba alaƙa da ke tsakanin mahaifi da kuma ɗa ka duba alaƙar da ke tsakanin mahaifiya da ɗa amma wallahi ranar tashi alkiyama mutum yana hangen mahaifiyarsa idan ba ta yi aikin kirki ba da kayan zunubi niki niki rububi ne shi zai gudu ya barta haka zai gudu ya bar ubansa Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anin yughni kowane mutum a ranar sha'anin gaban ya ishe shi ta kai ta kai kawai ake nafsi nafsi ne kawai to kun ga su waɗanda suka bautata waɗansu abeban bauta koma bayan Allah da su kuma waɗanda aka bautatawa za su yi cacan baki su waɗannan su ce a'a mu ba ku bautata mana ba so kuma su ce a'a ku muka bautatawa a duniya to idan aka yi jayayya ta ƙare suka ga ba yadda za su yi Allah ya ce wa alqaw ila Allah
yawma idhin salama wa qalla anhum ma kanu yaftarun
Allah ya ce wa alqaw ila Allah yawma idhin salama a wannan lokaci gaba ɗayan su za su miƙa wuya ga Allah sai su saranda kuma kawai suna jiran hukuncin Allah tunda sun yi cacan bakin wannan ya tura wannan laifi wannan ya ce ba ruwan shi wannan ya ce ba ruwan shi Allah yana kallon su a ƙarshe Allah ya ce wa alqaw ila Allah yawma idin salama a wannan lokacin sai su miƙa wa Allah wuya su miƙa al'amari ga Allah su yi saranda kawai ba yadda suka iya sai abin da aka hukunta musu Allah ya ce wa balla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suka kasance suna kirkira na adeban bauta koma bayan Allah wanda suke ganin za su cece su ranar tashi alkiyama za su kwace gaban su za su neme su su rasa su ma su yi ta kansu na
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا ودن suka kafirta wasaddu ay wasaddu an-nas an sabilillah suka kange mutane ga barin hanyar Allah su sun kafirta suka hana mutane imani Allah ya ce zidnahum azaba fawqa al-azabi za mu tsara musu wata azaba fawqa al-azabi akan azaban su na kafirki sai kuma a ƙara musu wata azaba ma'ana bayan ga azabar da aka tanadar musu za a yi musu na kafircin da suka yi Allah ya ce zidnahum azaba sai mu ƙara musu wata azaba kuma sahabi abdullahi dan mas'ud yace azabar nan da za a ƙara musu su ne aqaribun wato dan kunamu na duniya an yabuha kan nakhli diwad wato ƙarin kowace kunama kamar dogon bishiyan dabino yake kalila haka za a ƙara musu akan azaban da aka tanadar musu a ranar lahira Allah tsare mu Allah sa mu cika da imani haka sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa kuma wannan hadisi ne wanda yake sahihi al-Hakim ya fitar da shi al-Hakim an-Nisaburi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Mustadrak lamban hadisi na 3357 sannan kuma sheikh nasiruddin al-albani ya inganta shi yana nan a cikin sahihu targhib wa tarhib lamba na 3678 aya ta gaba sai Allah ya ce wa yawma wancan bima kanu yufsiduna ko saboda abin da suka kasance suna yi na barna a bayan ƙasa to shi yasa za a ƙara musu azaba akan azaban su na kafirci na'am ويوم نبعث في كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث الله يتكتنا والأمة ككرو نبيو ka ƙara tuna musu yau ma na ba'afu shahidan ranar da za mu tashi mai ba da shaida fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma za mu tashi mai ba da shaida a cikin kowace al'umma zai kuma ba da shaida alaihim a kansu min anfusihim kuma daga cikinsu yake shine annabi waji ina bika shahidan kuma za mu zo da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama matsayin mai ba da shaida ala ha'ula'i akan waɗannan al'umma ta wannan aya ta yi kama da ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabi abdullahi dan mas'ud ya karanta masa fa kaifa idza ji'na fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا wannan aya ta yi kama da wato wannan aya da muka karanta ta yi kama da wannan aya wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabi abdullahi dan mas'ud ya karanta masa ya karanta masa wannan aya sai ɗauko karatu tun daga farkon suratul misali da ya zo daidai wannan gaba fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidi ya halin mutane zai kasance idan muka zo wa kowace al'umma da wanda zai ba da shaida a kanta waji ina bika ala haula shahida kuma muka zo da kai annabi sallallahu alaihi wasallama ala haula shahida ma'ana shahidan ala haula bai ba da shaida akan waɗannan al'umma naka sahabi Allah dan Mas'udi yana zuwa daidai wannan gaban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa gaban da sai ce masa hasbuka ya ishe ka hasbuka ya ishe ka dakata dakata sahabi Allah dan Mas'ud sai ya tsaya da karatu da ya tsaya da karatu yana waigawa yace faltafattu fa idza aynahu tadrikani yace sai na wai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga idan sa suna zubar da hawaye saboda halin da al'umman sa za su shiga na tashin hankali a ce yau shine zai ba da shaida akan ya ba da shaida akan waɗanda suka yi imani ya ba da shaida kuma akan waɗanda suka kafirce kuma al'umman sa ne yana son su duka sai idan sa suka ci ko da hawaye haka sahabi abdullahi dan mas'ud ya faɗa kun ga tausayi kenan na annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a lamba ta 4582 sannan imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 800 daidai nan take sahabi abdullahi dan mas'ud sai ya tsaya da karatu shi ma jikinsa ya sanyi ya ga uban tafiya yana kuka saboda wannan aya a ce yau zai tsaya ya ba da shaida a kan al'ummansa wannan abin ya ba shi tsoro ya ba shi tausayi ya ma dakatar da karafi ce a tsaya a haka kun ga tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mana amma duk da haka sai a cewa mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza a cikin sallah ko kaza akan sha'anin aure ko kaza akan sha'anin kasuwanci mutum sai ya tsalle ya yi watsi da wannan abu shi yana son kuma Allah yake wa in tutihu wa in tutihu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh mubin wa in tutihu tahtadu idan kuka bi shi za ku shiriya ne mafhumul mukhalafa shine idan ba ku bi shi ba ba za ku shiriya ba idan kuka bi shi za ku shiriya idan ba ku bi shi ba to ba za ku shirya ba kenan to Allah ya sa mu zama masu biyayya gare shi Allah ya ce me a gaba wa nazzalna alayka alkitaba wa nazzalna alayka alkitaba yana eh ci gaban wancan aya ce bayan ya ce wa ji'ina bika shahidan ala haula'i sai Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba wannan wawul hal ne alhalin mun saukar da littafi a gare ka mun saukar maka da littafin alkurani a duniya nan al'umman ka su biyayya da wannan alkurani su aiki da shi tibyanan li kulli shay wanda alqur'anin nan ya kunshi bayani ga komai da komai Na'am.
duk wani abu wanda mutane suke bukata na shiriya alqur'ani ya kunshe shi to amma duk da haka sai ga mutane sun yi tsalle sun bar shi wa hudan sannan kuma alqur'ani shiriya ne daga bata wa rahmatan sannan kuma jin kai ne wa bushra lil muslimina sannan alqur'ani bishara yake yi ga musulmi ayyuka nawa kenan alqur'ani aka yana aka nuna yana yi anan ayyuka hudu na farko tibyana bi kulli shay'in na biyu hudan shiriya ne daga bata na uku rahmatan jin kai ne na hudu bushra lil muslimina albishara ne ga me? ga musulmi to da aka ce alqur'ani bishara ne ga musulmi Allah ya ce bushira lil muslimina bishara ne ga musulmi kun ga mafhumul mukhalafa yana nuna ne yana nuna cewa alqur'ani ba bishara ne ba gawa ga waɗanda ba musulmi ba saboda ne saboda an karanta musu alqur'ani sun yi kunnan uwar shegu na'am
saboda haka mafhumul mukhalafa yana nuna cewa a shi alkur'ani ba bishara bane ga waɗanda ba musulmi ba Ah, babban malami shamƙiɗi a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ya kafa hujja da cewa alkur'ani ba bishara bane ga kafirai a farko ya kawo ayoyi kamar haka na farko sai ce ai Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى yayi Allah ce qul ka ce musu huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa shi alqur'ani shiriya ne kuma waraka ne ga waɗanda suka yi imani wallazina la yu'minuna amma waɗanda ba su yi imani ba fi adanihim waqar a kunnuwansu a ciki akwai wani nauyi a cikin kunnuwansu eh alqur'ani baya musu amfani saboda wani nauyi da ke cikin kunnen dama Allah tabaraka wa ta'ala ai ya nuna cewa akwai wanda jin su ba shi da amfani na'am akwai wanda ganin su ba shi da amfani na'am akwai wanda tunanin su ba shi da amfani walaqad bara'ana li jahannama ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah tabaraka wa ta'ala yake wa laqad zara'ana ay khalaqana haqiqa mun halitta li jahannama dan wutar jahannama ta ci ta more kafiran min al-jinn wal ins da yawa daga aljanu da mutane anan kamar mun ce saboda me sai Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha mafi yawan aljanu da mutane lahum qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha malaman tafsiri suka ce la yafqahuna bi al haqqa ba sa fahimtar gaskiya da zukatan nan nasu walahum a'yinu walahum a'yunun suna da idanuwa la yumsiruna biha malaman suka malaman tafsiri suka ce la yumsiruna bi hadda la'ila ba sa ganin dalilai da Allah yake kawowa akan samuwansa da kuma girmansa da cancantansa da bauta wa lahum adhan Allah ce mafi yawan aljanu da mutane suna da kunnuwa amma la yasma'una biha malamai suka ce la yasma'una biha mawa'iza ba sa jin wa'azi da kunnuwan nan nasu a ƙarshe sai Allah ya ce ula'ika kal an'ani masu irin wannan hali kaman dabbobi suke Allah ya ce bal hum aban ba haka ba ma sun fi dabbobi lalacewa da bacewa domin yau dabba idan ka jawo ta ka kai ta inda za ta samu wani abu na amfani gare ta gobe da kanta za ta kai kanta sai Allah ya ce ula'ika al-ghafilun humul ghafiluna to masu irin wannan hali humul ghafiluna sune rafkananu wallahi akwai wanda yana cikin rafkana ne baya farkawa sai lokacin da ake daidaita shi a cikin kabarinsa lokacin kuma zai farka farkawa da ba za ta yi masa amfani ba to don haka imam shafi'i yace yake cewa wannan aya tana nuna cewa tabbas alqur'ani ba shiriya bane ba waraka bane ga waɗanda suke kafirai sai yace qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa'un والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى سنة تارد وتمكنت ذاك يغنى gaskiya. kai a can cikin wallazi na la yu'minuna ko a can cikin suratul isra'i na'am Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
cikin dalilan da yake kawowa cewa alqur'ani ba shiriya bane ba kuma waraka bane ga kafirai a'a shiriya ne ga mu'minai sannan kuma waraka ne ga mu'minai yace wa nunazzilu min alqur'ani muna saukarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abin da yake waraka ne wa rahmatul lil mu'minin kuma jin kai ne ga mu'minai su kansu manzanni rahama ne jin kai ne ga mu'minai alqur'ani ma rahama ne jin kai ne ga mu'minai shi yasa malam mai qurtubi yake cewa arsala rusulan rahmatan lin nas liyunqizuhum min darubil ba'th Allah ya aiko manzanni ga mutane liyin izuhum dan su tsamar da su min darubil basi daga dangogin tsanance tsanance haka malaman zaure suke cewa ma'anansa daga nau'i- nau'ukan kafirce kafirce sai daga daga dangogin tsanance tsanance ma'ana daga nau'ikan kafirci domin kafirci nau'i nau'i ne iri iri ne Allah tsare mu har yanzu a cikin a cikin wannan sura suratul tauba Allah yana cewa wa idza ma unzila sura wa
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
kunji Allah ya ce wa idza ma unzila sura idan aka saukar da wata sura na alqur'ani faminhum daga cikin ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke da tsatsa na munafinci a cikin zukatansu man ya akwai waɗanda suke cewa abokansu ta hanyar izgili ayyukum zadat su hadihi imana to wai shin a cikin ku wane ne wanda wannan aya ta ƙara masa wani imani alladhina amanu
suna izgili kenan yanzu ku ne wannan ayan ta tsare ku da shi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa zadatuhum imanan ayoyin Allah wanda aka saukar suna ƙara musu imani wa hum yastabshiruna alhalin suna masu murna da abin da Allah yake saukar musu na ayoyi wa ammal ladina fi qulubihim وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون kun ji wa amma alladheena fi qulubihim maradun amma waɗanda yake a cikin zukatansu akwai cuta ta munafinci fazadatuhum rijsan ila rijsihim ayoyin da Allah ke saukarwa alqur'ani sai su ƙara musu kafirci akan kafircin su rijsan ila rijsi- ila rijsihim shine kufrin ila kufrihim wa matu wa hum kafirun sai su mutu alhalin suna kafirai kun ga har yanzu wannan aya ma tana nuna cewa a ce alkur'ani shiriya ne sannan kuma waraka ne ga mu'minai can cikin suratul ma'ida wala yazidanna alladhina وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين
Allah ya ce wala yazidanna kafiran ma unzila ilaka min rabbika tughyanan wa kufra lallai da yawa abin da ake saukar maka daga ubangijinka ba abin da yake karawa kafirai sai shishigi da kafircinsu wato da yawa daga cikin kafirai shine wala yazidanna kafiran ma unzila ilaka min rabbika tughyanan wa kufra wato lallai abin da ake saukar maka daga ubangijinka ba abin da yake ƙara musu su kafirai sai shishiri da kuma kafirci saboda haka shiriya ta Allah ne idan Allah ya nufi mutum da shiriya sai ka ga da an yi masa wa'azi ya gane sai ya shiri wani kuma idan da za ka tara alƙuranan alƙuranan da suke ƙasar nan gaba ɗaya ko da suke ma duniya gaba ɗaya ka karanta ka fassara masa da nufin shirya wallahi ba zai shirya ba ba zai shirya ba idan Allah bai rufe shi da shiriyar nan ba amma kai me ya aikinka aikinka shine kawai kai wa'azi in kai wa'azi ka gama naka yawa amma shiriya mutum ya zama mumini wannan aiki na Allah ne ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a ba shi wannan ba saboda haka har ya bar duniya akwai waɗanda yake so su shirye su zama muminai ba su zama muminan ba shi yasa Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
kun gani shi kansa Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai ba ka iya shirye da wanda ka so ka shirye da shi sai dai Allah shi yake shirye da wanda ya so ya shirye da shi saboda Allah shi ne masanin waɗanda suke wato almuhtadina masu shirya saboda haka in ka ga mutum ya shirya duk faɗansa da addini to aikin Allah ne iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam shi shiryar wanda yake yi wato shiryarwa ne na wa'azi Eh, amma abin nan hidayatul tawfiq ba hannunsa take ba amma akwai hidayatul irshad kamar yadda Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai kana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya to shiryarwarsa shine wa'azi to waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga aya ta tamanin da hudu zuwa aya ta tamanin da tara suna kunshi da waɗansu saƙonni muhimmai guda hudu na ɗaya suna tabbatar mana da aƙidan tashin alƙiyama Eh, aƙida ta tashin alƙiyama gaskiya ne ko ba daɗe ko ba jima za a yi tashin alƙiyama tunda Allah ya ce wa yau ma na ba asu min kulle ummatin shahida kun ga wannan yana tabbatar da cewa ne ayan suna nuna mana lallai za a yi tashin alƙiyama abu na biyu ayoyin suna nuna mana yadda za a yi baran-baran tsakanin shekaru da waɗanda suka bi su akan bata a ƙarshe za su ƙaryata su su nuna ce musu su maƙaryata ne fa alqaw ilaihimul qawla innakum lakazibun abu na uku daga cikin saƙon da waɗannan ayoyi ke ƙunshe da shi akwai cewa za a ƙarawa kafirai azaba akan azaban da suka yi na kafirci da Allah ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi bidna azaban fawqa al'azabi bima kanu yafsiduna saboda bannan da suka dinga yi ga azaban da aka tanadan musu saboda kafircin su sai kuma Allah ya tsara musu wata azaba ta musamman kamar yadda sahabi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa azaban da za a tsara musu ita ce kunamu da za a zuba musu su dinga gana musu azaba a cikin wuta Allah tsare mu abu na hudu cikin saƙon da waɗannan aure ke kunshe da su shine babu uzuri da za a taɓa bai wa mutum idan ya mutu ba imani matuƙar mutum ya mutu da ya imani ba to babu wani uzuri kuma da za a bashi na cewa ko ya dawo ya gyara ko kuma a tausaya masa babu wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani tsarin karatun da za mu dinga yi karatu ne na minti arba'in da biyar daidai minti arba'in da biyar ina dalili akwai bawan Allah wanda yau da safe muna karatu da mata ya yi waya ishe ga sunan suna zuwa daga kaduna tare da ma'aikatan gidan rediyon tarayya na kaduna akwai bawan Allah wanda ya ɗauki nauyin za a riga sa karatun nan gidan rediyon tarayya na kaduna amma fa ya ce kar a faɗi sunansa da na haka mu dai za mu yi addu'a Allah ya saka masa da alkhairi alhamdulillah yan gidan rediyo sun zo sun same ni a gida sun nuna min tsare-tsaren su kuma yanzu haka ma daga takwas da rabi din nan karatunmu na jiya shi ake yi yanzu a gidan rediyon tarayya sun karɓi karatun jiya sun yi abin da za su yi na gyara sun tura shi sun aji sun aji cewa insha Allah da karfe takwas da rabi na dare zuwa karfe tara kuma suka ce daga cikin tsare-tsaren su karatun kare wuce minti arba'in da biyar saboda ba su so a ɗauki karatun ya wuce haka ana cikin karatu a gidan rediyo a ji an datsa wani abu saboda haka insha Allah za mu dinga ajiye wannan karatu karfe tara da minti arba'in da biyar daidai idan da tambaya sai a amsa na minti goma sha biyar nan saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan bawan Allah wanda ya ɗauki wannan nauyi ina ganin ba wannan masallacin bane kadai da wannan masallaci da babban masallaci na bakin kasuwa eh su ne za a dinga sawa insha Allah na haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya masa sakaya da alkhairi idan ɗan kasuwa ne Allah ya ƙara albarka a kasuwancinsa idan ma'aikaci ne na gwamnati ko kamfani Allah ya ɗaga darajarsa idan kuma mai sana'a ne na hannu Allah ya ƙara albarka a cikin sana'arsa kuma ya sa wannan ya zamo dalilin tsira a gare shi duniya da lahira duk mutumin da ya tanaji wani abu don ya yi hidima na addini a cikin wannan wata na ramadana ya ci riba na gaya muku cewa ribar da za ka ci a wannan wata na ramadana to yana daga cikin ribar da mutum zai samu a wata ramadana shine ya wani aiki da jikinsa ko ya ta karatun alkur'ani ko ya ta nafilfili ko kuma a'a ya kallafa wa kansa zuwa don girmama karatun alkur'ani awa ɗaya da ake zaunawa a yi ya ɗora wa kansa insha Allah wannan ba zai wuce shi ba to ya ci ribar lafiyarsa kenan to saboda haka ina ƙarin jawo hankalin mu kun ga magabata sun kasance kafin ramadan ya zo da wata shida suke addu'a suke roƙon Allah ya gaggari rayuwar su ta kawo cikin wata ramadan wata shida kafin ramadan da wata shida in kun lura badi'war haka amana tare da wadansu yan uwan mu a nan ko amma yanzu sun koma eh ba rago wadda ce ba duku bara bara iwar haka waɗansu ga cikin yan uwa maza da mata suna tare da su muna rayuwa da su a cikin wannan wata na ramadan amma ga shi yanzu sun koma ga Allah saboda haka kai ma ka kaddara wa kanka kila wannan ramadan din shine ramadan ɗinka na ƙarshe wallahi ka kaddara wa kanka idan ka kaddara wa kanka haka wannan shine zai baka dama ka dage sosai ka tashi kai salloli da daddare kai ta karatu alkur'ani ka ɗebi abin da Allah ya hore maka na dukiyarka kai ta ciyarwa kai ta ciyarwa na abin da ka ciyar shi ne naka abin da ka bari kuma to ba shi da tabbas ma ya amfane ka wallahi inda za ka bar naira dubu miliyan biyar kuma abin da ka yi na ayyuka na addini a ciki bai wuce na miliyan ɗaya ba to wannan miliyan biyar ɗin da ka bari ba lallai ba ne sai maka amfani mutane za su yi mamaki akwai misalai da yawa da ake gani wanda in ma ba a yi sa'a ba wallahi maka bankaɗo ta sakaddan bashinka in ba a yi sa'a ba waɗansu daga cikin magadan sai an yi bala'i da su kafin a biya maka bashin wannan wani irin rashin tausayi ne mutum ya haife ka kila ma lokacin da ake da cikin kaya cin bashi ana shan magani an haife ka sai da ya ciwo bashi aka yi ragon suna wani yana ta murna amma a ce ya faɗiya musu saboda abin da ya bari ba ta sayi tsakaninka da shi a ce bashin ma da ake bin sa ba za ka biya ba ballantana ka zo ka yi waɗansu ayyuka na sadakatun jariya dan Allah ya kai ladan gare shi saboda haka gaskiya ana cikin wani hali na ban tsoro da ban sosai dole ne mu dinga duba makoman shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbansa mutum zai dinga cewa wancan dukiya na ne wannan dukiya na ne wancan ma dukiya na ne wancan ma dukiya na ce manzo Allah ce me kake da shi wanda ya wuce abin da kake abin da ka sha abin da kai fitira abin da ka taimaki addini da shi ai shi ne kawai naka iyaka nakan kenan abin da ka ci abin da ka sha abin da kai fitira abin da ka taimaki addini ko ka taimaki al'umma to asalin naka kenan amma wanda ka bari fa na magada ne dan cewa yi a cikin ku waye fi son dukiyansa akan waye fi son dukiyan magadansa akan nashi suka ce ba mu gane ba ya ce to dukiyarka shine wanda ka ci ta yi aikin addini da shi dukiyar magadanka kuma ita ce dukiyar da ka bari suka ce a ai kowa ya fi san asalin dukiyarsa ce to wanda yake san asalin dukiyarsa ga yadda ya kamata yi sabai abin da suke yi kenan da sun tara dukiyar ya taru ya taru ya taru sai su je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ya rasulallah ne wani aiki ne ya taso yanzu mun tara dukiya yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayar ka me za su ciya me ya taso na aikin addini za a yi shi su fa burin su kenan fa da sun tara su ruga wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce to mun tara me ake bukata Allah ya sa mu zama kaman su ko ne koyi da su wannan nake ganin za mu tsaya insha Allah an dai ji sanarwa Allah ya da ci gaban karatu za mu dinga fara karatu karfe tara daidai zuwa tara da rabi kuma idan akwai tambaya mutum ya rubuto an gane idan akwai tambaya a rubuto ko ma'aikatan gidan rediyo sun ce a tsarin su suna son a fara karanta tambayoyi ko da na minti biyar sannan a ci gaba da karatu na yi zama matashiya akan karatun da aka ajiye a baya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان آمين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان يا الله من أوكشن سركي من الروبانكا ka ƙara tabbatar man da zaman lafiya a wannan gari da wannan jiha da wannan ƙasa baki da amin Allah muna kamun kafa da zaman da muka yi yanzu na tsawon awa guda don girmama littafin alkur'ani to ya Allah muna kamun kafa da wannan aiki ka san bukatan kowa na alkhairi Allah ka biya masa ya Allah ka san damuwar kowa Allah ka kwaranye masa Allah ka shirye da zuriyar mu baki da marasa lafiyar mu da suke gida da waɗanda suke asibiti Allah ka ba su lafiya amin yan uwa da suka rasu Allah ka gafarta musu amin akwai dan wajen malam Umar divisional leader na agaji na ramin kura akwai ɗansa da Allah ya masa rasuwa ɗaru muna sanar da jama'a a sashi addu'a Allah ya gafarta masa su kuma iyaye Allah ya ba su ladan hakuri idan ajalin ya ya ba Allah ya samu cika da imani amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga maballan yawa samun cikin alkur'anin gudu